littafin sunan kirmiki kamar yadda muke a cikin kitabun juma'a ne muke ko muna yanzu cikin kitabun salati ne amma abuwabul juma'a abuwabul juma'a babobi na magana akan sallar juma'a mun zo wannan shine karshe karshen wannan babi na juma'a da muka ta cika muna yanzu za mu tashi babu ma ja fi salati qabla juma'a to bada ha babin abin da ya zo cikin sallar nafila gaban juma'a da bayan ta ta sana ana wuri ne dinarin zuri an salimi an abi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli ba da juma'a da raka'a tayni cewa ma'aikin Allah ya kasance na sallah bayan juma'a raka'a tayni raka'o'i guda biyu yana sallatar raka'o'i guda biyu bayan sallar juma'a a gida kenan
قال وفي الباب عن جابر يزو daga Jabiru قال ابو عيسى yace حديث ابن عمر حديث حسن صحيح shi wannan hadisi na dan Umar hadisin hasan sahih وقد روي عن نافع عن ابن عمر ايضا والامر على هذا عند ذهاب اهل العلم to ka gani kamar yadda aka rawaita kuma daga da aka rawaito wannan hadisi daga Salimu daga baban su dan Umar haka an rawaita ma daga Maula ibn Umar dan Ali ibn Umar ayyan والعمل على هذا عند ذهاب اهل to العلم haka malamai suke aiki da sashi malamai ke aiki da wannan hadisi وبه يقول الشافعي shi ne وعمل zancen Imam Shafi da Imam Ahmad cewa ai sallan nafila raka'a biyu bayan sallar juma'a an dawo gida ke حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى الجمعة sai ta raba فصلى صلاتين في بيته ثم قال to cewar shi na Abdullahi bin Umar ya kasance ya sallaci Juma'a yakan fita ya je ya sallaci raka'a biyu a gidansa sun makala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه ma'aikin Allah sallar ya وسلم kasance na aiwatar da hakan to shi ne marfu'i kenan da can yana marfu'i yanzu ya rafa a hadisin kuma ya daga shi ya tabbatar da cewa wannan aikin da yake aikin annabi ne.
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن سهل بن ابي صالح عن عن ابي أبي- عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه إذا وسلم كان منكم مصليا بعد الجمعه bari salli arba'a wanda zai salla a cikin ku bayan juma'a to ya sallace ta raka'a hudu
قال ابو عيسى to هذا abu حديث da حسن yake صحيح wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا حسن بن علي حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال وكان قلت سهيل بن ابي سالم كما saboda من الحديث to mun kasance muna lissafa suhailu kamar yadda muke lissafa ubansa abu salihin shi ma muna lissafa shi wato kwakwara ne tabbatacce a cikin ruwaya saboda haka kaga wannan ruwaya ta jabbaru kenan shi kenan ibnu abi umara ta sana sufyanu an suhailu bin abi salihin ana abi duk cikin su yana da sahihi ne to haka shi ma suhailu din ya shiga kenan ka gani gashi قال ابو عيسى Mm, هذا yake حديث حسن eh a zai ne kyakkyawa العمل على هذا عند بعض اهل العلم kuma haka ake aiki da shi wajen sashin malamai wancan na kauli ne ko ba haka ba abinan wato wannan kai na kauli ne wancan kuma na aiki ne to yawanci su malaman usuli suna abinan haka sabani idan zance ya saba da aiki na shari'u to abin da ake kaddamarwa mafi yawan malaman usuli shine ana kaddamar da zancen ne litimali an yakuna al'amalu khususiyatan da in dai yayi umarni da baki sai zama na aikin sa kuma ya saba da wannan matafiyar wannan umarnin to wanne za a yi aiki da shi sai a yi aiki da fadin nasa tunda shi umarni ne wancan kuma aiki ne shi kuma aiki ya akwai ayyuka wanda suke itimanin khususiya ko to sai ka suke aiki da fadin to kaga wannan ɗan shi ke na man kana minkum musalliyan ba'da juma'ati bil salli arba'in ya sallace ta raka hudu idan mutum zai sallar ju- zai sallar nafila bayan juma'a in ya zo gida ya raka a hudun kenan kamar kaga shi ne dangane da wannan abin da na malama wasu ko da yake ga aiki kan kuma wanda kuma shi ma ya tabbata kaga mawqufan da ba ko an gaba daya
وروي عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا to shi dan Mas'ud yana yin hudu gaban juma'a hudu bayan juma'a
وقد روي عن علي بن ابي طالب أنه- انه امر ان يصلي بعد الجمعه ركعتين eh amara ko umira a menene amara ne to an yi salliya yawwa ya dai fi dai in dai an ce amara sai kuma an yi sanda yawwa sai dai na ai to ai ba mu san yanzu zai zama an yi salliya din ba in aka ce an yi salliya sai dai mu koma mu ce umira in ko mun ce amara sai dai mu ce an yi sallah na'am eh a wato zai na ali yayi horo ai sallah bayan juma'a raka'a biyu sun ma arba'a sannan kuma a kawo kuma raka'a hudu bayan kuma biyu kuma kaga shida ma kenan kaga kayi aiki da duka biyu kenan wancan na aikin na faɗin kenan to da ku ga an saurayi mubarak ila qawl ibn mas'ud shi kuma sun kuɗa ma akufawa ne da su gane sauran da Abdullahi bin Tuwai Ibrahim bayan shi shi kuma Kurasani ne. To dukkan sun yi aiki su kuma da zangar da Mas'udi hudu hudu kenan da gaban Juma'a da bayan ta. Dalai ta haku, shi za sallah, bil masjid yawm al jum'ati sallah. Idan zai sallah a masallaci ran Juma'a yi hudun.
wa in sallati baiti In a gidan su zai sallah raka a ne, sallah raka a biyu shi ne abin da ya zo.
wa tajja anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yawm al jum'ati Ya kafa hujja da cewa ma'aikin Allah yana sallar ta raka a biyu a cikin gidansa bayan Juma'a sai sa Ibn Ibrahim al-Anzali kenan dan rahawiya.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من من قال قال يوم- يقول اليوم بعد الجمعة فليصلي أربعا To kuma hadisin annabi ji Tirmidhi kuma shine wanda zai salla a cikin ku bayan juma'a ya sallace ta raka'a hudu.
قال أبو عيسى Abu Isa ya ce وابن عمر huwa allazi قال rawa.
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي To dan بعد Umar الجمعة shi ya rawaito mana cewar wato ma'aikin Allah yana sallatar raka'a biyu a cikin gidansa.
وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة To ركعتين kuma sai dan Umar yake sallatar raka'a biyu a masallaci bayan juma'a.
وصلى بعد الركعتين أربعا in ya koma gida kuma sai ya yi kudin ka gani to ka gani to aka wato yawanci wa- wani lokacin mutum yana auna abubuwan da duk wata ilan ya koma gidan kuma zalla ba za ta yi ba azin shi ma dan umara ga an dade a duniya an rayu an tara kajanin da bayi da kuyangi da yara da jikoki da sarakai da wane ne hakan nan wasu abubuwan yake abin nan in ka ci a cewa masa kuma kana kaza sai ki to galabna nan ne sa'o mata ne suka rinjaye ni amma ga yanda abin yake Yanzu suna wannan gagar zuma manya zubin sai a rinjaye su ya za a ke yi dan a masallaci in kai ke gidan abin ya gagara to حدثنا بذلك من أبي عمر a habarana سفيان بن عيينة نبي جريج عن عطاء قال مم.
رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين to na ga dan umar ya zallaci raka a biyu bayan juma'a ثم صلى بعد ذلك sannan أربعا bayan nan kuma ya zallaci hudu حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة
ana wani bin dinarin kala mara aishu ahadan عن نسل الحديث من الزهري to ni ban taba ganin mutumin da yake mafi gwanintar hadisi mafi bayyana da hadisi akan fuskar sa ba irin zuhuri ka ga kuma da yana dan ja da shi naka ka ga ya sallama masa shi a rubu da dinari saboda kuma yana gaba da shi to amma kuma ka ga yanzu ya ce kuma ra'aitu adan anakalin hadisi min zuhuri to وما رأيت أحدا mhm, ونادر الدراهم eh, eh, ka gani wato wa ma ra'aitu min ahadan ban na bade ban taba ganin mutum ɗaya wanda addanani ruwar da rahimu a hawanu inda huminu ban taba ganin wanda yake ya kai shi na kuɗi ba kuɗi ba su da wani kima a gurin ko mai samun kaji kuma wata wata daraja kuma ta zuhuri ko ba fahimta ba wani ya babban magana ce Ah, addanani ruwar da rahimu fa aka ce a hawanu inda huminu muradin kulli shine muradin kulli din ka gani in ka na jin dalali wa dalali ne inda hu bi manzilat al bibi ka ka haba mana ne ba ali zan yi bi da rijiya ko rijiya ai ba haka take da alhamza ba ari wato dole ba ari ne ai da ba karanta shi araba yana cewa taraba alal arani bi arab fatiha ka gani yake cewa wato dinari da azurfa wato kuɗi dai kenan ƙarara ba su wuce kaman kashin ɗan awaki suna ba wani ka ga ture sai yake kenan sun ga irin zuwa ka gani
أنا سيدنا eh abu da tirmidhi yace بن أبي عمر يقول na ji dan abi umar ya gudu سفيان بن عيينة يقول eh mun- na ji tafiyar bin uya na ce ya أنا أمر gudu بن دينار أنا من الزهري amma kuma ga shi amur dan dinarin ya girma zuwa wannan tabbas haka yake shi ne asmanin min tijara ta ga dukkan su ta ji aini amma ko kusa sahabban da amur dan dinarin ya gani zuhuri bai gan su ba ko kan su. saboda shi zuhuri Allah ya musu jalalatul qadari a cikin lamarin ilimi da addini shi yana daga cikin sigaru tabi'ina yawa idan banda Allah ya sa kaman sa anas da suka yi tsawon rage ai da bi zama tabi'i bayani to amma dai duk ilimin sahabbai da ƴaƴayensu abin da suka rawaita to akan zuhuri suka tattara suka tayi kusan kowa ya samu nan Allah ya sa daga wurin sa yana zuke yin yadda su imam maliku da sauran ita abin da sai kenan nan za mu kwana ko ai da saura babu fi man yudriku min al-jumu'a da al-adam babu kenan ciwon da ya riski raka a ɗaya daga juma'a وزيد بن عبد الرحمن وغير واحد حدثنا من أدرك من الثلاثة أدم فقد أدرك وأن بيير wato raka'a ɗaya daga sallah kowace sallah ce in aka riski raka'a ɗaya to mutum ya riski wannan sallah mutum ya riski wannan sallah mutum ya riski raka'a ɗaya shi yake gaya maka abinda fuka hawa suka fitar a cikin wannan matanin abin baya lissafuwa man adraka min salati raka'ata to fa kada adraka salata to irin karatu cikin karatu cikin da ke kashin wannan hadisi suna da yawa kunci ko wancin da yake cikin wannan yana da yawa to kan gani to mu je ai ba wurin da za a zantar sa bane na yanzu dai magana juma'a muke tukunna ala abu isa abu isa tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan sahihun to haka aiki yake a wurin yau yawan malamai daga sahabbai da wani su kalu suka ce wanda ya rishi raka'a ɗaya daga juma'a sai ya ci kaso ɗayar wanda ya riske su a zuzzaune sai ya sallaci raka a hudu kaga ya kuma a zahar kenan amma in dai ka samu raka a ɗaya to ba za a ce ah to ai ta juma'a ba a yin ta sai cikin jama'a ba yanzu ka tashi ka ciko raka a ɗaya ta juma'a kai kaɗai sai to hakan dai za ka yi saboda man adraka min salati raka'atan faqad adraka salata ɗayan za ka zuba amma in ka riga ka riske su sun ɗago daga ruku'un ta biyu wannan rakoyi guda biyu sun mafuci ka zame su ko a zaman tiya ko a sujada wannan kuma in ka tashi sai dai ka kawo raka a hudu to har yabu ne ala ihramihi shine kuma kilafu akan wannan harama da ya shiga sallar juma'a ko ba haka ba ai da zai kabbara ba cewa zai shiga azhar ba juma'a ya ce zai shiga ko kuwa yawa to shi ne kuma shi ne kuma kilafu sai sai a yanzu sai ji assalamu alaikum ya ce ko na wasu zuhuri sabuwa kenan gabaki daya na wasu salatu zuhuri to shi ne ɗaya magana ɗayan suka ce a kan dai wannan harama ta su zai jina'i kawai na in kuma yin tsoro ya ce na wasu salatu zuhuri ba shi kenan ba babu ma ja a fil ka'idati shine zancen su fiya da sayar da ibn mubarak da shafi da ahmadu da ishaqu duk gabaki ɗayan su wannan abin suka faɗa cewar wato mu ce zamu raka a ɗaya to an wa haka muka ce na amma baya kawo mu kuma shine ji ka gani akwai wani wannan fatan a gurin malamai mutuka da gaske kwa mun kashi gaskiyan ahnafu wato a mazhabar abu hanifa akwai wanda suke faɗi da zubi lafi da sabon da gaske ma kuwa sosai ko da shi eh ba mu da mu da ayi raka ajin kawai eh to ya raka eh kawai idan mutum ya dalli ne ya dago daga rukun karshen juma'a sai jin kawai ya ce kuma ga a gurin da su su abu hanifa eh kwarai ko da gaske sosai da sosai su abu hanifa ba kwarai ne akai a don kallawa da za ka ce game da hadisin sai na ana suje lau ta al'azu da yake magana shugaba sallallahu alaihi wasallam idan aka rage ila al-barai
a ta hadisi ne wanda yake mutafaqun alaihi inda shekaini kuma rawahu jama'atu ahlul hadisi wannan hadisi na Anas dan Maliki sananne ne dukkan a'immatul muhaddisin sun rawace shi yana nan mun karanta shi an muwadda mun karanta shi an tafai da yawa saboda haka wannan hadisi ne wanda yake babu wata lagubara alaihi babu wani kura kansa da baki daya sai da na'ana sai ke ba da labari cewa manzalar sallallahu idan ya fita domin zuwa makewayi abinda suke ce makewayi a wannan lokacin ko dai a fita wajen bayan gari ma'ana bayan gari shine ai da ba wai wani yanayin garuwan da da za a duba a ganin da suke in aka intisari aka rabu da gidaje shi kenan an fito wajen gari kenan ko ba haka ba idan mutum ya bar gidajen da suke a tattare guri daya dan haka da garuruwan suke ya bar inda unguwarsu to shi kenan ya fito wajen gari kenan to haka suke zuwa su biya bukatar su ko maza ko mata haka suka rayu a zamanin manzo Allah cikin sahabbai haka sai da Aisha take cewa al'adarmu al'adun larabawan farko ne ba mu da bandakai a gidan mu haka muka rayu a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya babu wani bandaki a gida saboda yanayin abincikan nasu na da yanayin kuma abincin da ake ci ita bukata sai a ɗauki kwana mai yawan kuma ba a ma buƙaci ta ba bukata ga da'ul haja ta dan adam mutum zai je tsuguna ko ya tsuguna ko ya wani abin da ya kamata wannan to wannan sai a ɗauki zamani ba a yi ta ba saboda haka duk da abin ya taso wajen gari ake fita shi yasa muka sanya wa biyan bukata suna bayan gari nan da hausa saboda a bayan garin ake yin ta kuma shi ne ake sa ake ce mata ga'idu shi ga'idu din ba wai sunan najisar bane a'a sunan muhallin da ake yin ta kenan ga'idu kwari kenan yanzu idan ka ji mutum ya ce zan gangara kwari ne ma'ana zai je biyan ya biya bukatar sa ne ko ba haka ba to haka suke zuwa biyan bukatar ba wai ban ɗaki ne da suke shiga ba saboda haka kuma su da al'adar farko can wato galibi larabawa ba sa ba sa amfani da ruwa wajen tsarki saboda yanayin abincin cikan nasu ba shi da buƙatuwa zuwa ga yin amfani da ruwa ɗin wajen yin tsarki. Kuma balantana kuma a wannan lokacin shi kanka abincin galiban to ɗaya ake cin abinci a cikin musamman rayuwar sahabbai. Shi yasa har manzo Allah a cikin bisharorin da yake musu na fatahin da Allah zai musu yake daga ciki akwai bishar da yake musu yake da sannu za a ɗauke kwanan abincin ɗayan ku na safa aji masa na yamma. ashe wato zai dinga cin abinci da safe da yamma ke to shi ka shi kan ita kanta da take tasu ba ta cika bukatar ruwa ba saboda haka suna gusar da najasar su ne su wato da tayar abin nan haka hoge abin da ya shafi nau'o'in hoge kowane iri an fahimta ko to da shi galibi suke kusa da kalantar saboda ba ta da bukatar ruwa a wannan lokacin ma tare kuma da karancin ruwan an fahimta saboda haka yawanci ba cika amfani da ruwa wajen biyan bukatar ba saboda haka an tafi haka nake to amma shi ma aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda ziyadar sa akan mutanensa da kamala ta tsafta da tsarkin tare da tsarkin zatin sa kuma to idan ya fita din kuma ana bin sa da ruwa har yau wannan ya zo ruwaya daga Abdullahi bin Abbas ya zo ruwaya daga Anas dan Malik yara ne in kallo su ne masu wannan hidima dukkan su da Anas din da Ibn Abbas din dukkan da suke wannan din ba su yan shekara shi yana bai kai wani yana ɗan shekara goma sha kaɗa shi ma Abdullahi bin Abbas din yana ɗan shekara goma sha kaɗa dukkan da suke wannan hidimar ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka za su tafi da anaza ita ce kamar suna ce ma daddaki sanda ce haka nan tana da wani tsini haka a ƙasanta sannan kuma za su tafi da wato buta ta ruwa butar ko ta fata ce ko kuma ta jima ce za su bi manzon Allah da ita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shikenan za su samu guri su ajiye ta idan ma'aikin Allah idan zai biyan bukatun su sai ya buya gabarin mutane kamar yadda kuma ya yi umarni da shi saboda haka idan ya biya bukatarsa kuma zai dawo ya amfani da wannan ruwa sannan kuma su anas dan maliki sai su zuba masa ruwa ya yi alwala an fahimta da wannan yaro to gaban daidai wannan hadisi ba shi da wani abin nan a ciki hidima ce ga ma'aiki suke to abin da ya sa wata ila ake abin nan shi wannan mutane wanda suka fito kuma na yanzu wanda suke kokarin kai hari ga kan sabon manzon Allah da wani ne mutane kawai waɗanda Allah ya tsine ba ya kore su waɗanda ba su da rabo gurin Allah yawa duk mutumin da na ganin zai ce wai ya sa sahabban manzo Allah zama su ne garazon ka tabbatar da wannan ba Allah yake nufi ba saboda idan ka gano aibin sahabban ma'aiki ka gano rashin kirkin me zai ƙara wa bayan Allah wannan a cikin takawa ko kusanci da Allah ai babu ba ma'ana kuma da suwaye Allah ya taimaki manzon Allah har addini ya kafu da su Allah ya taimaki manzon Allah ya ce ubangiji ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ayyada ka bi nasrihi wa bil mu'minin to saboda haka nan kuma da ubangiji ya ba mu labarin irin abin da ya musu na mu'amala na kadar radiyallahu saboda haka ya musu mu'amala da riga kuka sannan ya yi musu mu'amala da tubar da lakar taban lahu duk ya ba mu labarin wa'annan abubuwa saboda haka nan amma an samu wani wai yana cewa wai wannan hadisi wai ƙarya ne kuma ƙaryar da yake yana danganta ga shi sai da anas wai shi yi wa manzon Allah ƙarya a garin nan ba a garin nan aka faɗi wannan abin a cikinsa ake yanzu kuma yara da yawa waɗanda kuke gani suna kaiwa da kuma wallahi tallahi da yawa sun yarda da wannan cewar ƙarya a kaiwa Allah kuma ga baki ɗaya shi sai Bukhari yanzu a gurin su da irin littattafan hadisi wannan ba su wuce littattafan tatsuniya ba aka maka da abin da ke gudana yanzu a ganin nan kenan kana ganin yaro kamar kuna tare da shi wallahi ba kwa tare shi yasa nake ta jaddadawa a kula da amana a kula da amana a kula da amana in aka rusa ma ɗanka kuma ne amfanin rayuwar abinda ka haifa kake ta ɗoriya wajen gina shi an samu wani lalatacce fajiri ya zo ya gina shi ya zo ya rusa shi to haka suke cewa wai ana dan maliki ya ce wai suna shiga ban daki tare da manzo Allah wai a gaban su yake biyan da aka ce idza haraja ila al-halai me haraja to shi zai ce idan ya shiga ban daki wannan da kunne na naji ba labari a kamun ba irin wannan ya mutsun ban ci kajin sa ba amma wannan ya faɗo min ka san abin yi cika yawo a gari to wannan dai na ji da kunne na kana sallama idan haraja ila al-hala'i sai ce manzo Allah kan ce idan ya shiga ban daki to shine yake ya cin mutunci ga shi sayyidina Anas din ya cin mutunci ga wanda ya rawaita hadisin shi Imam Bukhari ya zazzage su ya ita shiga duk ya nuna cewa makaryata ne sun haɗinci manzon Allah sun kawo abubuwa na karerai sun yi kaɗa kaɗa da sauransu yana nan ba wani bane wannan da suke cewa Abdul Jabbar din to shine dai ne wannan aiki saboda haka dan ku kiyaye duk mutumin da ya sani yana da yara musamman matasa samari masu cajin kai yanzu to ya kula da abokan inda suke hira kaka kyale su dan Allah a yi kokari a kula ba wai ko ba su je can ba hira daga can za a cinno abin a kawo musu ba a rasa masu zuwa eh annan din nan ma daga wannan ta ma akwai yaran da suna tafiya can wannan suna tsotsar wannan bala'i kuma ina ganin su tare da yaran mu nan abokai su samari suna zama da su saboda haka ke sa muke faɗakarwa haƙƙi ne akan mu gabaki ɗaya alhaƙul wajib shi muke ƙoƙarin saukewa mutum ya kokari mu ga cewa ga wato gwadabe na addini idan mutum aka yi kokari da kansa to kaga wannan kuma mutum Allah ka kiyaye shi da Allah ko da waliyan Allah tsarkaka to wuya mutum wato ya faɗa da su ya kwashi da Allah lafiya ballantana sabon manzon Allah kai musulmi wannan tsoron musulmi ne sallah shibabul muslimi fusuqun to ballantana kuma khasatul muslimina shi yasa muke muke kira da Allah da yan uwa a kula da yara a kula da yara Allah kuma ya kiyaye mu wa da Allah Allah ya amince da mu Allah ya samu cikin tsarin sa alhamdulillah